بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daren lahadi 19 ga watan zulqa'ada bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 18 ga watan 6 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin da babban malami mai wannan cibiya baban abdurrahman muhammad awal adam albani ya sa wa suna ajin malam ya hayayula allah ya gafarta wa malam ya gafarta wa malam ya hayayula da sauran musulmi gaba daya taken karatun shi ne alkur'ani mu'jizar mu'jizu wannan shi ne a zama na 41 insha Allah kuma taken alkur'ani shi ne mu'jizar mu'jizuzi allah ya mana muwafaka ya mana jagora a karatun da ya gabata mun fara suratul abasa mun zo ayoyi 22 in Allah ya dai za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma kafin nan kamar yadda shi mala ya assasa din an zo karatun sai an karanta fatiha har zuwa wani lokaci ta yadda in Allah ya yarda duk wanda yake zuwa karatun ko yake bibiyar mu a sauran kafafe zai iya fatiha da izinin Allah yadda ya kamata saboda yawan ji da yawan maimaitawa Allah ya mana muwafaka to mu koma makaranta suratul fatiha sai mu dawo inda muke aya ta 23 a cikin suratul abasa za mu karanta sautin fatiha gaba da insha Allah a tarihi muna da salon a hankali a hankali saboda yanzu wanda yake dai zuwa majalisun na insha Allah fatiha za ka karanta da kyau da izinin Allah Allah ya taimake mu to bismillah a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi فيه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم koma a basa kuma farko mu karanta har zuwa inda muka tsaya bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهرا فمن شاء ذكره في صحف مطهرة بعينه سكرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره nan muka tsaya ko? to za mu zo a karanta yadda aka saba a karanta kamar su biyu ko so uku a faɗi hukunce-hukunce na tajawidi da kusakurai da akan ji suka yaɗu a bakunan mutane sannan sai mu zo a amsa makaranta gaba da insha Allah kamar yadda muka saba za mu tashi daga ayata 23 kalla
Bismillahirrahmanirrahim كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة كلا لما يقض ما أمر كلا لما والنميم الإنساء متى قلنا سورة تنا الشدة لما kar a wuce da sauri a ce lamma kawai a lamma dan tsaya kai kadan ya qadi ya qadi ma amara a kiyaye bad abad ya qadi harshe gefansa guda biyu gefen harshe suna zuwa su taba haƙoran sama dasa shi haƙora manya-manya din nan guda sama buwa sai su shafe su haka turare ko gefe ɗaya ko gefe dama buwa a nan take fita buwa ya ƙaubi za ka ji buwa haka tana da wahala amma yau da gobe insha Allah daidai gwargwaro kalla lamma ya ƙaubi ma a jamar da amara ra wani raunin a kaurara ta falyanzur yan nunan din za a ga babu komai akan ta alamar gunna kenan sai wadun wa falyanzuri wannan rawun din za a siranta ta falyanzuril ri ri a siranta ta saboda mai kasara ce falyanzuril insanu insanu shi ma za a yi gunna akan nunan saboda babu komai akan ta ila ta'ami ko ba'un a kiyaye ba ɗa ba ba ɗa'ani ba ko ƙo'ani ƙo'ani haka larabawa suke faɗi mai ƙoƙari falyan burin insanu ila ƙo'ani ƙo'ani a kiyaye haha da suke ƙarshe kar a shanye a ce ƙo'ani a ƙo'ani ne kar a ji kuma da yawa anna wannan nunan ɗin za a yi mata gunna saboda tana da shadda a kanta da inda mimun da nunin suke da shaddoji a kansu ba a so a wuce da sauri ana so a dan tsaya kaɗan wani sauti ya fito daga hanci inna anna anna haka kar a ce anna sabab na a anna a dan tsaya kaɗan shine gunna ɗin daga hanci yake fitowa anna sabab nan ma'a ai gunna sabab kalkala ba'un ta farko mai fataha ta bi kuma mai ɗauri da haka sai a ce sabab ka a ce sabab ba'un ba ɗauri ta tamau da ita da sauran yan uwanta guda biyar ko tsabu jadin kusan kullum sai an faɗe su ko tsabu jadin qafun qa'un ba'un jimun dalun ba a so a daure su tamau in an gansu da dauri sai a dan shafa musu kamar za su kama da har wasalin da ya biyo bayan su kai tsaye kamar anan ba'un ba'un tana da fataha sai wata kuma ba'un mai sukuni to sai a dauki kamar alamar fatahar nan a shafa ma mai sukunin sabab sabab ka a ce sabab sabab أنا صببنا الماء صبب صببنا الماء صبا أجامد ماء صبا ثم شقق شما ديني شقق تدايا تنا فتحة تبيكم تنا سكون قافا لكينا سيأتي شقق كأتي شقق أشقق شقق ثم أكي ميم أي متى قلنا نون ميم قلنا ثم ثم شققنا الأرض شقا شقا بشقا وكما قا قا شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا za a ga akan nunin din akwai mimun yar karama ma'ana za a gunna da za ta rikide ta zama kamar yar mimun kenan shine alamar shi wannan fa'an bat an bat ka ce fa'an bat na kawai a an sai an yi gunna a wurin amma gunna sai ta rikide ta zama kamar za ta zama mimun ana ce mishi iqlab za mu dinga faɗin hukuncin amma sai nan gaba sosai yanzu a iya da hukuncin hukuncin ta tabiqan da gaba sai nan gaba insha Allah za a zo a dinga sanin sunayen a hankali a hankali can idan mun yi nisa inda da lafiya Allah ya taimake mu fa anbatna fiha habba a dinga daurewa ana bambanci ha karama da ha babba habba habba sai daga magogoro can tsakiya habba fa'ambatna fiha habba ka ce habba ha babba kenan ha habba wa inaban ainin ai kana ce ina ban ai wa aina ban ai sai mutum ya danji ta fito haka ai wa aina ban akwai bambanci tsakanin al'ain da alhamza alhamza kawai ina ban amma wannan aina ban mutum ya daure yana faɗi da yau duk sanda ya zo ya daure ko da ku zai faɗi da yawa ne ce aina ban kamar masu koyo da farko farko kila mutum ya dan sha wuya amma ba komai lokaci zai kai lokacin da insha Allah za ta dinga fita din a daidai aina ban aina ban wa aina ban wa qatba qatba wa zaitunan zayu kamar yadda muke ba sai mutum ya sa harshen shi a ko ina ba tana fita ne tsakanin haƙorin sama na ƙasa kawai za inda sin duk ba mu da wahala da su ko saboda muna da su a yarukan mu wa zaitunan wa nakula zaitunan wa za na zaitunan wa za a ga akan nunin din akwai fatahohi guda biyu fataha guda biyu daya kuma ta fi daya gaba kaɗan alamar za a yi gunna kenan ko duk inda aka sun saba to alamar za a yi gunna kenan kar a wuce da gudu wa zaitunan wa zaitunan wa zai fito daga hanci gunna wa zaitunan wa nakhla nakhla a kiyaye kho ba ka ba ba wa nakhla ba nakh kho kamar mutum zai yi kaki kho kho nakhla ba nakhla ba zaitunan wa nakhla nakhla wa hada'iqa hada'iqa ja sauti da wannan alama ta fataha mai tafiye tsutsa ga ita ba kamar normal fataha ba kuma fataha ta yau da gobe ba حدائق غلبا غلبا وفاكهة وأبا فاكهة أكن تاودن زاغا فتحتين فتح غدا biyu ɗaya kuma ya faɗe gaba kaɗan alamar gunna kenan fakihatan wa abba fakihatan wa abba mata'an lakum mata'an lakum wa li an'amikum mata'an lakum wa li an'amikum a faɗi lamun ɗin nan mai kasar da kyau wali an'amikum kar a ce wal an'amikum ko in ba a yi lura ba sai a yi wa wannan lamun ɗin sukuni ba wal an'amikum wali wali lamun mai kasara wali an'amikum an'amikum yayi kama da siratal ladina an'amta an'amikum fa idza jaa ja'at wannan ajamar da sosai فإذا جاءت الصاخة إرم ولا الضالين ديني سي أجا سوسي سوسي جاء كمان قطن قطن كبتا وشدة لا يبقوا هكا شدة جاءت الصاخة كما ذا أسوكا دا شدة أكام خا صاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر يفر وانا راونا اقورا تصور بي ضمة يفر رو رو يفر المرء وانا راونا اتما تم المرء اقورا تا تدني دوري شيء اما ابن نبي وين تمي سكوني مرء من وانا نون din kararaga alamar dauri na akan ta haka ba za a yi mata komai ba kar a yi mata gunna min akhi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi ummihi ay gunna akan mimu saboda tana da shadda akanta wa ummihi kar a ce kai wa ummihi wa abi a dan tsaya a wurin inda mimu da nunun suke da shadda ba a so a wuce da sauri ay gunna a wurin wa ummihi ummihi haka dan tsaya kadan wa ummihi wa abi wa sahibatihi sad ba sa ba sad ba sahibati ba sad sa harshen mutum zai dan kumbura kaɗan ya tashi wa sahibati sahib ba sahiba ba sahib ya canza ma'ana gaba ɗaya sahib sahib wa sahibatihi wa bani wa bani likullim ri'in minhum likullim likullim ri'in minhum likullim ri'in ri'in minhum akwai shi ma kasrata ne ɗaya ta fatsaye gaba ri'in minhum ay gunna yawma idin sha'anun waɗannan yawma idin kasrata ɗin ɗaya ta fatsaye gaba alamar gunna yawma idin sha'anun ka a ce sha'anun sha'ani da hausa ke da misali sha'ani ko sha'anun a ɗaure wannan alhamza sha'anun sha'anun yuni yuni ni a daure gainin ka ce yugu ne yu a daure gainin da kyau sha'nu yubni wujuhun yawma wannan gammata ne da suke kan ha'un sun kalli wuri ɗaya alamar gunna ne shi ma wujuhun ko ai gunna wujuhun yawma yawma sai an ji wannan shine karatu daidai wujuhun yawma idin musfira yawma idin zan karkashinta kasra guda biyu ɗaya ya faɗe gaba shi ma alamar gunna ne yawma idin idin musfira musfira rah a ɗaya wannan tawon ɗin da take ɗaurariya takuri ana tsayawa akan ha kamar ha musfira musfira ka a shanye ta ce musfira a musfira ra bani duk da sauran wanda aka yi a baya dhahikatun mustabashira dhahikatun mustabashira shi ma akwai gunna so daga matanin sun kalli wuri ɗaya ga mimun na a gaba dhahikatun mustaba mustaba wannan kalkalan da ake faɗi mustaba ka ce mustab a mustaba mustabashira dhahikatun mustabashira dhahikatun mustabshira kaga karatun ma zai zaka ji ya kare amma dhahikatun mustabashira tabi kalkala ba daure ba urram mustabashira ووجوه يومئذ عليها يومئذ عليها غبرة إذن wannan kasrata din tsawon su daya alamar ba gunna kenan da tsawon su ya kawai ta fi gaba to shi za a yi gunna amma yanzu a faɗi su kai tsaye yau ma'izin alaiha gabara ga a kiyaye ka a ce gabara ga a daure a dinga kwaikwayon masu yaran tun da ƙura'anin balarabe ne mu ma mu kwaikwaye su ko da ba za mu iya yadda suke ba ko kar a ce gabara a ra gabara gabara tarhaquha qatara qatara wannan rawun a kaura ta agabara da qatara rawun din duka a kaura su din da rawun take da fataha a kaura ra ta ra gabara tarhaquha qatara ulaika aja sauti shine madda kenan ulaika in ƙara bayani wannan wau din ba a faɗinta gaba ɗaya za a ga a kanta an yi ɗauri ɗaurin cikakke ba a buɗe shi ba ko duk harafin da aka ganshi a ƙur'ani ɗin nan wannan da muke amfani da shi da ɗauri ɗauri cikakke ba a faɗin shi a rubutu dole yana nan amma ka a ce ula'ika don wasu za ka ji suna faɗin haka ɗin babu shakka kar mutum ya ce ula'ika wannan wau ɗin gaba ɗaya an sa mata ɗauri cikakken ɗauri complete cycle kenan ko haka ne ko to ba a faɗin shi kar a ce ula'ika a kiyaye ula'ika kawai kar mutum ya zama ya rude ci ato ai ga wawunan kuma a ba a fadi kama ana ne ana aktharu min kamala wa azu nafara ana a rubuce amma ana ake cewa ko duk ina ga a wannan alqur'anin duk karatun da zami aka ga wani wasali ko harafi an daure shi tamau an mishi daure cikakke zagayayi to ba a fadi da shi ba za a fadi shi ba ulaika humul kafaratul fajara kafara ra a kaurarata fajara ita ma a kaurata a jamar da ula'ikan kafaratul fajara Allah ta muke mu to amsa bismillahir rahmanir rahim كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ba sha'an ba sha'nun ko لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
karanta
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره أنا صببنا الماء صبا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا فإذا جاءت الصاخة وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ضاحكة مستبشرة ترهقها قترة نعم مم. فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم شققنا الأرض شقا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة أولئك هم الكفرة الفجرة to mu karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم a karatun da ya wuce mun tsaya a ta- aya ta 22 ko tarjama ko kuma tafsiri a takaice to aya ta 23 inda Allah yake cewa kalla lamma yaqdi ma amara Allah ya ce kalla ana magana ana cewa Allah ya ce dan adam ya kalli cewa wai da mimma aka halice shi Allah ya ce an halice shi ne daga dugon mani ya kaddara shi kuma ma'ana ya sanya rayuwar shi daga wannan zango zuwa wannan zango a cikin ciki sannan Allah ya ce fumma sabila ya sarrafa ko ya bude mai mahaifa ya fito da izininsa bayan nan kuma Allah zai zo ya karɓi rai mutum sannan ya je ya sa shi a kabari ma'ana ya kashe shi ya sa shi a kabari sannan Allah ya ce duk lokacin da yake so ya tashi dan adam kuma sai ya tashe shi bayan mun mutu bayan kwana biyu ana nan ko bayan shekaru za a tashe mu wannan sai ta faru sai Allah ya ce to karatun mu ne yau kalla lamma yaqdi ma amara kalla kafiri kafircin nan da yake yi da Allah ya ce ah, me ya kai ka- mutum kafirci util insanu ma akfara din nan ko an tsine wa kafiri me ya kai shi shi ko kafirci irin wannan me ya kai shi ga kafircewa Allah sai Allah ya ce to kalla lamma yaqdi ma amara a'a jizzatar da kafiri yake ganin shi yazo yana bautar Allah ne yana sabin din Allah kenan zaka sun ce suna bautawa Allah to Allah ya ce ba haka magana take ba lamma yaqdi ma amara har yanzu bai yi abin da aka umarce shi da shi ba shine tauhidi kenan diya da kafir ya kai ga kokari da wani abu yana tunanin yana bautawa Allah Allah ya ce ba haka bane lamma yaqdi ma amara har yanzu bai yi abin da aka ce ba shine asali tauhidi imani musulunci shine aka halici duk wani bawaye sai Allah ya ce to kafiri har yanzu dai in bai gane ba abin da aka faɗa mai a baya to falyanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya tsaya ya kalli abincin shi kallo kallo na basira na tunani ba kallo da ido ba kawai ka kalli abinci a sai Allah ya ce dan adam ya tsaya yi kallo kallo na basira yayi tunani akan abincin da yake ci kowa ya tuna abincin da yake ci sai Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka saukar da ruwa saukarwa muka muke kwararo ruwa kwararowa haka ne yanzu muna cikin damuna ma alhamdulillah in ba da ruwa ba ba na- ba wanda zai ci abinci ba Allah ya ce mu mu ne muke saukar da ruwa muke kwararo shi kwararowa saboda inda dan adam ne ko kuma wata board yanzu mun an kawo mana ruwa ma har murna muke yi ce an kawo ruwa yara su ta murna saboda ba na Allah bane amma shi Allah kwararo shi kawai yake ko kaga sabba kenan ko Allah ya ce mu ne muke kwararo da ruwa kwararowa ya isa ko ina ya shiga ko ina kuma haka ne mu ko an zamu aiki sai mun sha wahala ma bayan mun kwararo da ruwa ko ina ya samu thumma shaqaqna al-ardha shaqqa Allah ya ce sai mu tsatsaga ƙasa tsagawa bayan ruwa ya sauka an yi shuka kenan mutane ko ko kuma abubuwan da suke cikin ƙasa irin na ciyayi da sauransu duk irin su yana nan za ga ƙasar ba komai a kanta amma bayan lokaci kuma Allah ya ce thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sai mu tsatsaga ƙasa kaga tana tsatsagewa tsagewa sosai wannan aikin in aka ce kai ka shuka ka tsaga aiki ne ba za ma ka iya ba fito da irin za a sa shi bai da ƙarfi an gane ko in aka shuka abu za ga kasa bai da karfi kamar dan masara ko dan dawa ko wake in ya fito za ga san da yake fito bai da karfi kana taba shi ma zai lalace zai mutu amma Allah ya ce kuma shaqaqan al arda shaqqa sai mu tsatsaga kasa tsagawa ma'ana ta bude da izinin Allah kenan sai mene fa ambatna fiha habba bayan mun tsaga ƙasa ta tsage a yadda muke so da ikon mun ji Allah na cewa mu yana cewa mu saboda yu'azzimu nafsa an gane ku fa ambatna fiya habba sai mu tsirar da ƙwayayi ƙwayayyakin abubuwa ƙwayar gero ƙwayar dawa ƙwayar masara ƙwayar shinkafa ƙwayar kaza shine fa ambatna fiha habba sai kaga mun tsirar da ƙwayayyuka na abubuwa nau'i daban-daban a cikin ƙasar nan kuma ikon Allah duk sun fito an gane shi ne Allah yake faɗin wannan duk ɗan adam ko wannan abin ba zai iya ba ne sun fi ƙarfin shi Allah yana gaya mutum ne cewa ya lura ba da za a yi shuka duk garin nan a ce duk take fitowa ai za ka ga an shiga uku ne za a je a yi ta sallah ana ta salati to mu dinga kallon wannan shi ne Allah ce falyan zuri insan ila ta'amihi dan adam ya tsaya ya kalli abincin shi da kyau ya ga ikon ikon da Allah ya sa wurin fito da abinci an gane ko ya ce ya saukar da ruwa ya kwararo ruwa kwararowa sannan kuma ya zo ya kyakketa ƙasa kyakketawa fa'ambatna fiya habba sannan sai mu tsirar da ainihin ƙwayayyakin abubuwa hatsi ke na irinsu alkama shinkafa gero da dawa da wake disi ta fitowa ana ganewa ko jama'a wannan ji ikon allah ne allah ya ce ɗan adam ya tsaya kalli waɗannan abubuwa wa inaban muka tsaro da inabi kuma inabi an san shi kuwa kai ba kowa ya san shi ba ba mu da shi a nan garin namu ko bai shahara sosai ba inabi dai ina gada turanci shine mene oki ana kawowa to ai sai masu kudi yalla bai wani bai taba shan inabi ba na tabbata da yawan mun ba su taba shan inabi ba haka ne ko ya sunan shi da Hausa inabin ne ko yana nan yayi kama da dinya muna da dinya ai mu ta mu ce bakakir din nan za ga shi ana dai sai da shi yanzu a wuraren pizza grape kenan da turanci yana da dadi cakwai zaka ji shi malam shalla ya ce tufa wa inaban kenan da inabi ko wa qadba da abinda ake cewa qadbu malamai suka ce wata ciyawa ce ta larabawa ake cewa qattu ana yankewa tana fitowa ana yankewa tana fitowa abincin dabbobi ne ita ce qadbu din abincin dabbobi wasu kuma malamai suka ce to ai duk abinda ma dabbobi suke ci dan adam ba zai iya ce mutu ka ce mishi qadbu ana ganewa an dan adam ga namu kwaya Allah ya gana mana wa inaban namu ne ko to wa qadba shi kuma na dabbobi ne wasu malamai suna cewa wata ciyawa ce ta musamman da ake samu kasu shalab sunan ta kattu wasu kuma sai su ci a duk wata ciyawa da dan adam bai iya ci sai dabba kamar misali su harkiya da sauransu kai tsaye dabba za ta ci amma kai ba zai duka ci ba sai dai ana yunwa to ita ce qadbu wa inaban wa qadba wa zaitunan sannan kuma zaitun wannan yana nan man zaitun kowa ya san shi to icen zaitun din kaga in ka kalla wa zaitunan wa nakla da itacen zaitun da naklu da itacen dabino duk Allah yake fitar da su kaga irin su habbu su masara gero ba su da wahalar fita waɗancan ko manya manya ne duk da ruwan Allah din ne dishi yake fitar da su wa hada'iqa gulba da gonaki ko kuma kace lambuna da suke cike da bishiyoyi shine hada'iq jam'in hadika lambuna za ga lambun masara a lambun lambun mangoro lambun lemu lambun ayaba an gane ku lambuna kala-kala irin waɗannan gulba za ga suna cike da bishiyoyi kamar orchards kenan a zamanance ko za ga wani wuri yayi daga nan zuwa tudun wada amma duka mangoro ne ko gwaiba ne ko wani abu to su ne waɗannan wahada'ika gulba da lambuna waɗanda suke cike da bishiyoyi wa fakihatan sannan da kayan marmari kala-kala irin su ayaba kenan su apple da sauransu su kankana diddai ga sunan su abarba da sauransu fakiha wa abba da kuma ciyawa ciyayi da sauran dabbobi suke ci an gane ko mata'an lakum Allah ya ce duk mun fitan muku da waɗannan abubuwan ne don ku more mata'an lakum don ku ji daɗi da su ku mutane wale an'amikum da kuma dabbobinku masu more an faɗa abincin dabbobi an faɗa abincin mutane Allah ya ce duk mu muke fitan muku da wannan dan ku more mata'an lakum dan jin daɗin ku mutane da kuma dabbobinku fa idza ja'ati safa yayin da safa za ta zo ɗaya daga cikin sunayen alkiyama ne ihun nan da za a yi wannan hurar da za a yi in aka hura abun kowa sai ya kunce an gane ku shi ne a safa ai annafkatu thaniya kenan wannan hurin da za a yi a hura kowa sai ya tashi saboda karfin hurin ko yanzu aka yi wani ihu sai ka ji kanka kamar mene to ita ce a safa wannan huri da za a yi kara mai tsanani idan ta zo to a wannan rana yau mai firul mar'u min akhihi a ranar ne za ga mutum ya gudu ma dan uwan shi kana ganin dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya kowane ne sai ga kawai me yakon ka ganshi ai a duniya an ka dan uwanka za ka ce assalamu alaikum sai ka gudu saboda musiba da bala'i Allah ya tsare mu mutum ya ga dan uwan shi yau mai firul mar'u min akhihi a ranar ne za ga mutum yana tsere ma dan uwan shi wa ummihi wa abi ba ma dan uwan shi ba da mamarsa da babansa ummu kenan ko baba uwa wa abi da baba duk in ka gan sai ka ruga da gudu ka san ku akwai fitina kenan Allah ka sa mu cika da imani wa sahibatihi i love you i love you duk ranar ya kare mutum yana ganin matar shi guduwa zai yi ya gudu ita mata gudu wa bani ya'ya da yadda mutum ke tosan ya'yan shi inda za a zo za a kashe uba sai ya tsaya ma a kashe shi kai ya gwammace a kashe shi a bar ya'yan ko amma yanzu ranar mutum kana gudu ya'yan kana gudu saboda masifa wallahi sai ta faru Allah ya sa mu cika da imani wa sahibatihi wa bani kenan mutum ya gudu wa matarsa ya gudu ma ƴaƴayensa Allah ya ce li kulli mar'in minhum yawma idin sha'nun yughni kowane mutum a cikin mutane kowa da kowa akwai abin da ya dame shi kawai al'amarin kanshi ya dame shi ba wanda yake ta wani kaga daga wannan aya za gane karka daka ta wani ana cewa za a taimake ka wallahi ƙarya ne daga wannan aya akwai wanda zai taimake ka ka taimaki kanka kawai wani ya ce wai zai taimake ka ba wanda zai taimake mu mu za mu taimaki kanmu mu zama aiki na gari ko kar a yaudare ka a cewa za a taimake ka wane wane shi ma ta kan shekeli kullum ri'in minhum kowane mutum a cikinsu kowane mutum a cikin yan adam yau ma izin a wannan ranar sha'anu yi guni yana da abin da ya dame shi da kanshi yana da sha'anin da ya dame shi da haka kar ka yaudaru wani ya ce zai taimake ka ran tashin kiyama wallahi ba mu iya taimakon ka sai Allah Allah ya taimake mu mun gane wannan ko Allah ya ce ko ana cikin wannan halin na bala'i ana gudun juna makusanta in ka gudun ma iyayenka ka gudun ma iyayenka ka gudun ma matarka da yayanka to waye ba za ku gudun ma ba kuwa kaga za ku gudun ma malaminka za ka ganshi za ka tsaya tun za ka gudu Allah ya ce wujuhu yawma idhin musfira wasu fuskoki a wannan ranar za ka gansu suna haske ana fa wannan masifa sai ga wasu mutane kuma su fuskas tana ta alamar haske kawai malam alamar jin daɗi dahikatun suna ta dariya daga adhahiku mustabashira suna alamar bishara wa juna in aka ce mutum ya ci jarabawa ya kake ganin fuskar shi da ya haɗa kai sai ga wani lafiya kuwa ko kuma tsohon goro ya yi aure wanda ya kai shekara wurin arba'in bai aure ba ko hamsin ran da ya aure sai game ne bakin shi haƙe in ji bahaushe ana gane farin ciki a fuska shine dhahika suna ta dariya irin waɗannan mutanen mustabashira alamar bishara da murmushi a fuskar su kenan yan aljanna ne Allah ya sa muna ciki wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara akasin waɗannan kuma wasu fuskoki a wannan ranar 'alayha ghabara za ga duk kura ta rufe musu fuska in kaga mutum butu-butu alamar me kenan akwai matsala an gane ku 'alayha ghabara kaga kura ta butu-butu da su duk ta rufe musu fuska alamar bakin ciki Allah ya ce tarhaquha qatara bakin wani irin bakin abu ya rufe musu fuska ba annuri waɗancan fuskokinsa na haske waɗannan su kuma fuskokinsu dulum shi ne tarhaquha qatara wani irin bakin abu ya rufe musu fuska gaba ɗaya Allah ya ce kun san suwaye waɗannan ula'ika irin waɗannan mutanen humul kafara su ne kafirai duk wani anni kowane kafiri wanda ya mutu kafiri wala haka zai tashi alfajara fajirai mutanen banza ka san arne akwai casu ana cewa arne ba ka da boda ba haram duk matar da ya gani ya bi giya ya sha alade kare komai komai nama haka ko to su ne alkafara kafirai alfajara mutanen banza fajirai ke ne to duk kafirai haka za a yi musu waɗancan muminai ne waɗannan kome ne kafirai da haka jama'a kowa ya imani Allah ka samu cika da imani ni aiki na garba wanda zai cece mu da kullum in mini yau idan sha'anun yi gube mu kiyaye wannan ayar kawai ne yau dare ka ya ce zai taimake ka ba mu iya taimakon mu sai Allah Allah ya taimake mu abinda muka gudu dai Allah ya ba mu lada wannan kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka shige mana gaba sai kuma gobe insha Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم